من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما كتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا
نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
آمين يا رب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا
آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna ranar Juma'a, uku da watan Ramadan, shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai, hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne ashirin da watan biyu, shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. A daren jiya, mun ƙare wannan sura mai tarin albarka almakiya suratu nuh har mun shiga bayani kaɗan daga cikin sura ta gaba na hadisin da ya kawo sababin nuzul kinta da irin bayanin da za a fahimce ta hadisin abdullahi ibn abbas ita ce suratul jin kenan yau za mu tashi insha Allah farkon suratul jin farkon suratul jin wadda suratul jin ita ma sura ce makiyya kuma kun san sifat na surori makiyya kamar yadda muka yi bayani tira na farko mi suke karantar da mu surori makiyya suna karantar da mu tsantsar tauhidi surori madaniya suna karantar da mu shar'ance shar'ance kuma malumai sun haɗu akan cewa duk surar da ta sabko kamun annabi ya kaura zuwa Madina sunanta Makiya, ko da ba a Makka ba ta sabko, kuma duk surar da ta sabko bayan Rasulullahi ya kaura zuwa Madina, ko da a Makka ta sabko amma bayan kaura to sunanta Madaniya. Haka malumai suka ta yi insha Allah. Za mu fara da kan sura yau in Allah yarda, mi Allah ya ce.
Bismillahirrahmanirrahim.
Na'am.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
Na'am.
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
Wa annahu وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
wa annahu وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
wa anna وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا
wannan sura idan mutum yana so ya fahimce ta da kyau tun daga fari mun karanto hadisin Abdullahi ibn Abbas jiya wanda yake gaya mana a gulguje hadisin wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi da wasu mutane sun kama hanya gurin suqul uqas suqal kasuwa ta baje koli a wannan guri Annabi sallallahu alaihi wasallama akan lokacin kuma an tsaida da labarin sama an tsaye da labaru shaidannu suke hawa ɗaya hau ɗaya ɗaya hau ɗaya har su je su sato labarin abin da za a yi, abin da za a yi gobe, abin da za a yi yau, to sai aka tsaye da su, sai aka sa shamaki, sai aka sa sojina, aka sa tarmamuwa da wuta ana jihonsu, ana kashe su, suna haukacewa suna faɗawa. Suka sabko suka gaya ma mutanensu, a wata ruwaya cewa sun gaya ma shugabansu, babbansu Iblis, wata ruwaya kuma a sun gaya ma wasu mutanen nasu, tukwana hal Iblis kin ya samu labari. Suka ce, ku je ku bincika mana a duniya, menene aka yi, labudda tabbas akwai wani abu da ya abu wanda Allah baya so mu shi. Saboda idan sun hau sama suna sato labaru, suna zawa suna gaya ma bokaye waɗanda suke aiki da aljannu. To da suka zo suka samu annabi sallallahu Alaihi wasallam da suka zo wajen jidda, wajen taif, sai suka samu Rasulullah a tsakanin wani dutse wajen suku okaz iya sallar alfijir tare da jama'a. Suka tsaya tsaf suka saurari Ƙur'ani, sai suka musulunta. Daga musulunta su kuma suka tafi wa'azi. Subhanallah, ba saurarawa. a lokacin suka ji ƙur'ani ya ratsa su saboda ƙur'ani shi cikakke ne in dai kai mai neman gaskiya ne to bi iznillahi ka shiryu ka samu gaskiya ya ratsa su ai- suna jin karatun wannan suka tsaya tsaf suka nutsu shikenan sai suka tafi gurin mutanensu yanzu za mu ji wannan shine hadisin da muka yi bayani a gulguje jiya to yanzu za mu faro kan surai abinda maganar da suka je suka gaya ma mutanensu sai Allah kuma ya aiko ma annabi ita ya aiko mala'ika Jibril ya zana mushi da farko yake cewa muka ce wannan sura makiya ce tana da ayoyi 28 tana karantar da mu tsantsar tauhidi ga Allah a daina shirka a koma ga Allah gashi har shaidannu aljannu sun ji ayoyin Qur'ani sun musulunta har suke cewa su bi su ƙara shirka ga Allah. Aljannuwa, Ƙur'ani kenan. Qul ga ya musu uhiya ilayya an mun wahayi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljin. Ai lalle wata jama'a daga cikin aljannu sun ji karatun alƙur'ani. Sun saurari karatun alƙur'ani. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Da suka komo gurin mutanensu suka ce kai mu mun ji wani abin karatu wani littafi da ake karantawa mai ba da al'ajabi saboda cikashi cikashi ta bayani cikashi ta a hankali duk hankali salim in ya ji shi ya san ba daga gurin wani mutum da yake ya san wannan magana ta fi ƙarfin mutum ya san wannan magana ta fi ƙarfin aljani magana Allah ce subhanahu wa ta'ala ƙur'anan ajaba mun ji abun karatu mai ba da al'ajabi suka ce ya hadi ilar rushud yana shiryaswa zuwa ga shirya, yana tsora mutane bisa hanyar shirya, fa'aman na bihi mu mun yi imani da shi. Aljannu ne wasu suka faɗi, suka ce mun yi imani da shi, kuma imanin walan nushrika bi rabbina ahada ba mu ƙara shirka ba mu ƙara tsahi shirka gama bautar Allah da wani ba mu ƙara yi inji wannan aljanna ba mu ƙara gama bauta Allah da wani, duk abin da ake ma Allah shi kaɗai, ba zan mu taɓa ma wani abin halitta ba, sai dai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ci gaba da cewa, wa annahu ta'ala jaddu rabbina fattakhadha sahibatan wala walada. Ku duba da kyau daga nan wa annahu kin wannan na fari. Akwai ruwaya guda biyu. Wasu malamai suna ganin wa annahu wa annahu wa annahu da aka yi ta faɗi su goma sha biyu ne, daga bakin goma sha biyu aka yi da bayanin aljannu aka shiga bayanin mutane. Wa'annahu ƙin wannan bayan suke cewa, ai, uhiya ilayya annahu, duka ya taso ne da alfarkon sure, an yi wahayi a gare ni annahu, an yi wahayi gare ni wa annahu, to akwai kira'a ta innahu kuma. Akwai kira'a ta annahu da kwai kira'a ta innahu. Innahu kuma lalle kamar labarin ne suke bada su da kansu aljannin. Wa innahu wa innahu wa innahu su goma sha biyu ne da kwai kira'a ta annahu kuma da kwai kira'a ta innahu kuma dukkan su ingantattu ne. An fahimta ko? Wannan kenan wa annahu ta'ala jaddu rabbina ku sani lalle girman ubangijinmu ya girmama ya jaddu girma ko kuma juddu mujahada da juddun kuma kokari kunji larabci ko kawai wasalin ake sauyawa sai fasara ta sauya jaddu daban jiddu daban juddu daban wasali ne kawai shi yasa dole ka tsaya ka koyi larabci da kyau wasali kawai yake canza fasara ku dauki misalin wani wuri da yake canza fasara in an ce himarun jakki don aka ma wannan kin haƙin aka mata ɗa a sama in ta koma himarun shi kuma malillibi malillibin da mata suke lullube jikinsu shine himarun وليضربن بخمرهن على جيوبهن
na'am ka gani ya zo a cikin Qur'ani ko جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Ihun. wato bayanin da nake so in ba ku cewa larabci wahala gare wani guri ɗa yake canza fasara wani wuri wasali yake canza fasara kaga nan gurin an ce wasu malumai wani malami wani ɗalibi yana karatu gurin malami yace wal himaru sai yace da jakki tatana tabihi yace wanda take lulluba da shi sai malamin sai yaron yace malam jakki ake lulluba da shi jai kai kyale su wani abin su ne na laraba shi ko wal khimaru ana nihin da malillibi wanda take lulluba da shi ɗa ne kadai ya canza fasara kamar ka ce hayyatun kuma ka ce habbatun yaƙin wannan in ka ƙara mata baƙin wannan habbatun sauda annabi ya ce habbatun sauda da wa'un li kulli da ita habbatun sauda kun san habbatun sauda ko maganin komai ce banda mutuwa da tsuha haka annabi ya faɗi ana amfani da ita ji yawa cikin magunguna wata faɗa aka ce kuda ne ya yi ɗansu ya yi hutsari a kusan bakin sai ya koma hayyatin sauda da wa'un likulli da suka dinga kaso macijiya baka suna ba mutane suna mutuwa ɗa kawai ya sauya hayyatun macijiya habbatun ƙwaya ɗa ne kawai ya sauya wani wuri da ha da ha in ka ce alhamdulillahi godiya yabo ya tabbata ga Allah amma in ka ce alhamdu hamdu roshewa kwankasai ka ce roshewa ta tabbata ga Allah ka canza fasara saboda komi mutane ana faɗi shi suke kamar ba wani karatu ba ne ba wannan na ka san harafi ka san wasali ka san inda ke da da inda babu da to wallahi canza fasara yake za a je ga inda abin da Allah ya faɗi kai kuma ga abin da ka ci saboda ai haka ai hattara wannan kenan jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada girman ubangijinmu ya tsarkaka Allah bai kama ba sahiba mata wala walada wala da Allah bayyada mata Allah bayyada da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ya da mata Allah, ba ya da ɗa, ba ya da tsara, kufuwan in an ce kufuwan ana nihin wanda suka taso tare, tsaran shi ba ya da tsara, promotional, ba ya da promotional a ce wannan taron muka taso, babu shi, shi ne kufu, abokanka wanda kai wasan ƙasa suka ta shi, Allah bai ya da abokai. Kawai ka yi ka samu, ka yi da rahamar shi, ka ƙi ka butulce ya bamka ka wuta kuma babu wanda ya sai hudo ka. wannan shine Allah wai aljannin ne suke cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ina masu cewa Allah Allah ne Isa Allah Isa Allah ne Maryamu Allah ce kaga wannan sun cabota da nassin Qur'ani mun karyata su Allah ya musu kashedi ya ce wala taqulu salasa ولا تقولوا ثلاثة kashedin ku ku hanu إنما Ku daina.
الله إله ku واحد daina cewa Allah uku ne, ko da kun ce mu ba ku ce ba sai mu ce ƙarya kuke kun ce Allah ya ce kun ce, wala ta ƙulu salata, Allah shi Allah shi ɗaya ne, sallar da suke onon jifar jimare da sista spiriko, da sunan eh, uban Allah, da sunan uwai Allah, ai duk rikicin da ta- da ta aihe shi ne, Allah ya nuna musu mu'ujiza ana iya aihuwa ba tare da mushi ba, da ta aihe shi ta shigo cikin gari, da suka fara ‘yan tsegumi, ‘yan fada, sa'idawa, in an nalake haza ina kika samu wannan, ta ce ku tambaye shi, ya ɗaga kai ya ce inni Abdullahi, قال Adaniyar- إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Annabi Isa ya ce ni bawan Allah ne ya bani littafi ya sanya ni ni annabi ne waje alali mubarakan مباركا أينما كنت ya sa ni ni mai albarka ne duk inda muke dakata daga وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وأوصاني والزكاة.
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
to ci gaba wa bara وبرا بوالدتي ولم يجعلني- ولم يجعلني جبارا شقيا
وعليه شيء ذلك.
السلام علي يوم يوم ولدت ولدت.
ولو- ويوم أموت ويوم أبعث حيا wane ne shi ذلك عيسى عيسى بن بن مريم مريم قول قول الذي الأقصى.
كنتم تمتر كنتم به تمترون sake wani aye zalika isa bin maryama ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه تمترون to kun ji a takaice yanda aka aiki annabi isa maryamu ta huta bayan gari Allah ya aiko mata jibrilu kawai ya ce mata aihuwa za ta yi ta ce ya za a yi in aihu ni namiji bai taɓa shahwata ba ni kuma ba kilaki ba ba mazinaciya ba ya ce wannan al'amari ne daga gurin ubangijinki ba komi ba ne ba don mace ta aihi ɗa ba tare da miji ba kuma mun gani duka Allah ya gwada mu misali an aihi mace ba tare da uwa ba, an aihi mutum ba tare da uba ba, shi ne wannan, kuma Allah ya halici mutum ba uwa ba uba, duka Allah ya iya. Wane ne aka halitta ba tare da uwa ba, sai uba, wane ne? Hawwa, da me aka yi ta, da ƙashin haƙarƙarin Adam, shi kaɗai ne, daga jikin shi aka hudo ta. Waye aka halitta ba uwa ba uba, خلقه من في أدب تراب آدم.
ثم قال له كن فيكون shi annabi Adam din kanshi Allah ya halice shi daga ƙasa ya ce mata kun fa yakun ka gani to haka ita Maryamu ta ayi annabi Isa ba tare da uba ba ta yi mamaki Maryamu da ta aiho shi da ta zo cikin gari ‘yan fada sa'idawa suka fara da fari ma suka fara to ya Maryamu ba قالوا ka يا na مريم zo in لقد in جئت ta شيئا fariya.
فريا ya ce Maryamu lalle kin zo da abun kumya ka ji ko mata na يا aboki أخت sun kawo هارون su'in ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت وما أمتي كانت أمك بغيا kaji abin da suka fara gaya mata ake tunatar da ita gidansu yanzu mutum ya yi abu ba sai a fara tunatar da shi ba wata aƙida shi ko kuma gidansu kai wa ɗan gidan malumai ne ko ku kaje kayi wani abu a ce to kai ma ɗan izalan kai ma aske gemu kake والله يا كسكي kai ɗan izalan Mm.
kenan me ake ni su su ne masu tsaye da sunna su su ne masu ɗage wandonsu saboda annabi ya hana wando ya huce idon sau to daga an ganka ka barin tsaya ce kai kin ma eh kai ni kirkin makin Eh, ana nuhin wai kai na kirkin ma? Kowa ya san haka ne gaskiya ce ai. To wannan abu haka ne. Ita suka yi ya uta Haruna, ya ke ‘yan uwa Haruna. Haruna mutumin kirki ne, wai suna tunatar da gida da gidansu. Baban ki fa ba banzan mutum bane ba. Wa ma kanat ummuki bagiya. Uwarki kuma ba mazinaciya bace ba kilaki bace. Ina kika samu da? Anna laki hada. Anna laki hada. da suka tunatar da ita ce ku tambaye shi.
fa'asharatu Ɗan ilayhi jariri a cikin asakwar sakwar ta ce ku tambaye shi da ya ɗaga kai me yace musu. Kala inni qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani to nabiyya kaga wannan tun wannan lokacin da kiristoci suka shiga ruɗani ba su san ba yaya ake yaya ake da lokacin da Allah ya ɗauke annabi Isa suka shiga ruɗani ba su san ba yaya ake yaya ake har sai lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi Qur'ani ya sabko ya fayyace mana da yace shi bawan Allah ne abin ya ba su mamaki ya zano abubuwa har ya biyayya ga uwan shi sai suka ga yaro an aihe shi yanzu an zo da shi kuma gashi yana musu wa'azi sai ta suka yi dan Allah ne ta dauka daga nan ne problem din ya taso ta suka yi kai kai kai Allah ne da kanshi Allah ne da kanshi ta dauko wasu suka ce a'a Isa Allah ne Maryamu Allah ce Allah Allah ne فاختلف الأعراب من أنا- بينهم a nan jama'a suka rarrabu akan fahimta to daga nan sun ce nawa sun ce uku kenan sun ce Allah uku ne sai Allah ya musu kashe da yace wala taqulu salata kada ku kuskura ku dinga cewa Allah ne uku shine in suna sallah ai zasu ce onon du père da sunan uban Allah du mère da uwai Isa Maryamu Edi Santa Spirit da Isa shine suke wannan haka in kiristoci ai musiba ce musiba ce haka kin wannan da za su yi sun ce Allah uku ne shi ku Allah shi ɗaya ne to wannan kenan matta haza sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا wannan dai aljannin suka ce ai safihuna wawaye daga cikin mu su ne suke faɗin waɗa shattata menene shattata wadda ta yi zurfi a cikin zalunci ko ta yi zurfi a cikin ƙarya da ɓata, ita ce ɓata wanda yake mai zurfi suna faɗin ƙarya a gadanganin Ubangijinmu. Su wannan aljannin su ne suka faɗi, wa annahu kana ya ƙulu safihuna alallahi shatata, wa annahu nawa kenan muka karanta. Na farkon muka ce mi, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada sai wanne wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata wa anna وإنا zananna ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا
aljannun suka faɗi hallau mu mun yi zaton irin nan na mutum da shi da irin nan na aljani ba za su yi ƙarya ba ga Allah kuma gashi ashe suna ƙarya ga Allah da bokayensu masu aiki da aljannu wa annahu kana rijalun وإنه كان رجال من الإنس يؤمنون برجال من الجن فزادوهم رهقا
yace suka ce wa annahu shi al'amarin ha'ilau kana rijalun min al'insi wasu mutane wasu jama'a daga cikin mutane ya'uduna suke neman taimako bi rijalin min aljinni daga mazaje daga gurin aljannu wannan kin fazaduhum rahaqa sai ya ƙara ma aljannun girman kai kun gane magana wasu mazaje suke neman taimako a gurin aljannu mazaje ko wasu mutane suke neman eh, a taimako a gurin aljannu to wannan kin sai aljannun suka ɗauki girman kai suka ce kenan mu ma ba lahiya ba ne tunda sai an tambaye mu in aka zo daji maimakon a yi addu'a ka sabka a daji a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ko cikin bulaguro kake ka tsaya za ka yi bawali a daji wannan addu'a za ka faɗi amma su kuma sai su ce sai su nemi izini daga manya-manyan aljannun wannan daji ku tsare mu kaga suna neman taimako to kakka je nesa bokaye wanda su aljannu suke hawa su samu labari su kawo musu kun san yaya ake suwa aljani bai ma hidima sai ka sai ka sai an sharadi da shi kai me zaka mishi tukwana ya maka hidima zai je duk duniya ya nemo maka abin da kake so amma shi ma sai ka mishi hidima daga cikinsu za ka samu wasu aljannin za su ce ma yi talibuna Allah yi sallin sala da kyau za su ce ma bokan ko kuma mutumin da yake aiki da su ya yi sallar shi ya yi azumin shi ya yi komin shi amma su sai su zana sallah ɗaya su ce ita ɗaya kawai kai ya dinga yi kuma za su mai hidima amma akwai sallah a cikin sallolin nan guda biyar akwai sallar da bai yi ba a iya ganewa cikin mutane su suna mashi hidima amma akwai sallah guda wadda ta su ce bayyayinta kawai shine sharaɗin to kaga idan ya yarda da wannan shi wawa mahaukaci ya yarda da wannan suna mashi hidima kuma sun ya ɗauke sallah guda to duka sallolin shi sun roshi azumin da ya yi ya roshi duk ibadar da ta yi ya roshi saboda bai raba da wannan sallai ita ɗaya da ya ɗauki haka suke ittifaƙiya tsakaninsu daga cikinsu akwai wanda za su ce mai sai ya ba su jini duk shekara za a yanka iya jarirai guda uku guda hudu wannan za ka iya suna ɓacewa bokaye sun sace sun yanka ma aljanu wannan- wannan wannan jinin sun ba su jinin daga cikinsu akwai wanda za su ce sai an dinga yanka wata tumkiya mai kwalli wata kaza mai menene wata ‘yar kurkura wace-wace sai an yi wannan dukkan wannan ibada ta su ce su kake ma daga cikinsu akwai wanda zai ɗora ma madara ya ce ka dinga ba da madara ƙwarai wannan bada ibadar da kake yi ta bada madarai ta rusa maka ibada gaba daya daga cikin su akwai wanda zai ce to kai kakkai wankan janaba kawai shine busu so kai ibadar ka duka amma wankan janaba kakkai shi kadai sai ya yarda ba mai bada to akwai ibada anan ba akwai sallah babu wankan janaba to duka haka suke aljani bai yi maka hidima sai ka bashi wani abu shi kuma kahurin aljani zai nemo wani abu a cikin addininka strategic wanda in ya taɓo shi ya rosa addinin kai kuma wawa baka sani ba sai ka yarda ji kace kana ibadarka yana maka hidima amma baka san ba duk abin da kake yaro shi shi aljani bai baka sai kai ma ka bashi kuma abin da zai dora maka ya rosa ka gaba daya yanka ba dan Allah ba ake yi to sai yasa ka kai wani yanka ko da rago ne zaka zo ka yanka dan shi to ka ya rosa ibadarka eh mana inna salati wa nusuki قل إن wa صلاتي mahyaya wa mamati ونسكي لله.
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ya musu sallolin da nake yi inna salati wa nusuki da diyyan kan da zan yi da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya lillahi rabbul alamin na Allah ne subhanahu wataala لا شريك shi له kuma Allah babu babu baya da abokin tarayya وبذلك أمرت wa ana awwalun وأنا أول المؤمنين akan wannan ne aka umurce ni ni ne farkon muminai kenan duk wanda zai yi ibada ko wanda zai yi wani yanka dan aljani ko wanda zai kaddamar ya bada wani abu dan aljani ko aljani ya sa shi kai yayi kaza to ya tabbata kahuri ne dan wuta ya kare magana shi ta kare wannan su ne mutanen da suke aiki ma da aljannun ma da kwana a zo kan yan yaudara yan yaudara suwa game game ne suke yi a gama wannan da wannan sai kaga wani abu ya kullo sai su yaudari an yi yaudara kuma ƴan umu mata subhanallah daga ta zo da zancen da za a mata kishiya kwastomomin su abinda ba ta so su ne manya-manyan kwastomomin su ko kiliyan manyan kiliyan kinsu ita mace ba ta son kishiya subhanallah gaske wai sai a zo Allah ma da bai so sai sai sai a zo a gaya a- a ɗau salo inda abin da ba ta so shikenan sai abin da suka yi kai tsubbu da yaudara ko da tabzi kai irin wanda suke yin na Allah annabi Jibril shaidan Allah annabi Jibril shaidan ko da shi kai shirka ce eh akwai wanda zasu ce su wai malamai ne da da da tabzi da in aka zo sai a baka tabzi a ce ka zaba daga ka zaɓa sai a kwamo daga lada ne sai a dinga Allah annabi jibrilu shaidan Allah annabi jibrilu shaidan Allah an- in aka zo kan Allah to bukata ta ka tabiya in aka zo kan jibril sai a ce kai wannan sai an yi abu in aka zo kan shaidan a ina aikin bayyayiwa sai ya gashi nan dai yaudara kala kala za su gama da addini su cuci mutane za su gama da yaudara akwai wani magani wani iyan itace ne idan aka kawo shi sai a ba mutum ya kurkure baki daga ya fulso ko kuma a zuba mai a kunne daga an zubdo sai ka ga iyan itacen sun koma kamar ƙananan tsutsa sai a ce wai an hudo mai tsutsotsi daga cikin shi akwai wani magani idan aka shawa shi a hannu sai bokan ko malam ko muna boka ya kama hannunka ya murza daga ya murza sai kaga hayaki tu furtuman prodi de la chaleur daga ya murza sai kaga hayaki ka ce yace jikinka ne yake ci da wuta akwai wani magani yanzu in na gaya muku gobe da sai ka je ka kawo ka gama daga ka dora wuta za ta tashi shi mi ce ba wani abu bace sai a rubuta sunanka a takarda sai a zuba wannan maganin a ɗasa wannan ruwan a gaban ka wuta tashi pip ya ce ka ka kuskura da baka zo wannan da mutuwa za ka yi haka yanda wutan nan ta tashi a bisa sunanka haka zuciyarka take ci abin jiyawa ne tsorata ka ko a rubuta sunanka a farar takarda eh mala ya hana mu haɗu duka abubuwan yanzu duk sai yanzu ana muku su da kashe ka gwada haka ne malam babba ya ce kalka faɗi shi ya gaya mana ya ce idan muka faɗi duka wannan abubuwan kaset ɗin in wani malam ɗan tsubbu ya ɗauka ya ji to mun ba shi sana'a shi ya samu tuwo mun koya mai zai je inda wa'azin bai je ba ya dinga yi ya dinga cutar mutane to da 'yan yaudarai da masu aiki da aljannin da masu aiki da tabzin duka tsubbuce su tuba su koma ga Allah hallaka ce wa ma yu'minu aktsaruhum billah وما إلا وهم يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون mafi yawan mutane ba su imani ga Allah sai sun gama shirka. Ka gani zai zo yaudare ka da musulunci, saboda mi bayyada sana'a. Ai wallahi ku samari, kada ku kuskura ku yi begen ku zama malan zalla. Ka san waye malan zalla? Malamin da bayyada sana'a. Yanzu mu kai bayani a Qur'ani annabi yana zuwa kasuwa. Annabi sana'a yake. Duk wanda bayyada sana'a kuma sai yayi yaudara. Yau da mi zai ci? ni zai sha shi kenan sai a shiga tsubbu a gama wannan da wannan ayi kaza ayi kaza duk cuta ce wanda sai an yi bayanin ta ranar kiyama ka zama malami mai sana'a ka nemi sana'a ka yi ta'adda'a Allah ya baka albarka a cikin sana'arka kuma ka karantar da mutane addinin Allah kada ka kuskura ka zama malan zalla malan zalla shine malamin da baya da sana'a sai dai ya ci a gindin mutane ya musu tsubbu ya yaudare su sai ka ji ana a a- albarkacin makaranta muke ci kaga anan ma an yi wata hikima magana a siyasance wannan kenan wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata suka ce wawayenmu su ne suke faɗa ta ƙarya su yi zurfi a ciki dangane da Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna zananna Allahn taƙular ins wal jinnu alallahi kaziba. Mu mun yi zaton irin nan na aljani, da irin nan na mutum, irin nan na mutum, da irin nan na aljani ba za su ma Allah ƙarya ba. Wai aljanin ne wasu ke cewa mun yi zaton mutum ba zai ma Allah ƙarya ba, mun yi zaton aljani ba zai ma Allah ƙarya ba, gashi ku suna yi, wa annahu kana rijalun min al-ins wasu mutane daga cikin muta- eh, jama'a daga cikin mutane suke neman taimako daga jama'a daga gurin aljannu sai sai ya ƙara musu girman kai ya ƙara musu ɗaukaka suke ji ashe su ma ba lahiya bane tunda har gurin su ake neman taimako wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atha وإنهم Allahu ظنوا كما أحدا.
ظننتم أن لن يبعث الله أحدا su sun yi zaton yanda kuma kuke yin zato cewa Allah ba zai tada kowa ba ranar kiyama babu ranar kiyama a zatansu su ma haka nan duka wannan aljannu ne ya allaka da qul uhiya ilayya an yi wahayi gare ni su sun yi zaton Allah ba zai tada ba kowa an yi wahayi gare ni wasu mazaje suna neman taimako gurin mazajen aljannu an yi wahayi gare ni wawaye daga cikin aljannu suke faɗin faɗa wadda ba ita bace ga Allah duka magana ta allaku da qul uhiya ilayya a ruwayar wa annahu a ruwayar wa innahu kuma labari ne ake ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci gaba wa anna وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا
mun ji wannan inda zaka wa anna lamasna samaa وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
wa anna kunna وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع na'am فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
wa anna وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
suka ci gaba da cewa wa anna lamasna samaa ai mu mun shahi sama mun tahi hadisin mu na jiya ko da bayanin da muka yi yanzu mun tahi inji aljannun ɗaya ya hau ɗaya sai ɗaya ya hau ɗaya sai aka kwaso su wa anna lamasna samaa mu mun je sama fa wajadnaha sai muka same ta muli'at harsan shadidan an cika ta da masu gadi masu tsanani wa shuhuba da wuta ta tarmamu da ake jihonsu an tsare wa anna kunna naqa'udu minha mu mun zamanto da muna zama a samai sai samu wani wuri can sama kusan da sama inda za su ji bayanin da mala'ikun sama ta farko suke yi suna samun gurare suna ɗas ɗas ɗas su zazzamna na ka'udu minha muna zama a cikinta mu jiyo mu sato labari mu zo mu gaya ma bokaye na ka'udu minha lissam don mu samo mu jiyo mi ake cewa mi za a yi yau mi za a yi gobe to fa man yastami il'an amma ho yanzu duk wanda ya je jin labarin ya ji lahu shihabar rasada zai samu tarmamuwa wannan da wuta an jeho shi rasadan an tazurhu tana tsiman shi tarmamuwan nan mai wuta tana tsiman shi zokin iya zawwa za ta rabce shi sai suka ce kuma wa anna la nadari ku duba maganar aljannin nan wa anna muqin nan da kuka gani la nadari bu mu sani ba a sharrun urida biman fil ard wani sharri ne ake so ga ‘yan ƙasa, am arada bihim rabbuhum rashada, ko ko Ubangijinsu yake so su shirya, ko ko Ubangijinsu yake so su shirya, shi ne ya so shirya daga gare su, shi ya sa aka hana mu zuwa. Wani malami yake cewa wannan magana akwai ladabi a cikinta. Ku duba wannan aljannin da mu- suka musulunta, yanda suka yi ladabi ga Allah, musulika mushi ba sharri annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alkhairu bi yadik wa sharru laysa bi yadik duk wani alheri da hannunka yake ya Allah amma sharri ba naka bane da sharrin da alkhairin duka Allah ya halice su amma dan ladabi bakka liƙa ma Allah sharri sai ta suka yi sharri ne aka so ga Allah aka so ga ƴan ƙasa afwan kaga ba su ce ba sharri ga Allah ko am arada bihim rabbuhum ko ko ubangijinsu yake son shiriya a gare su ka gani gurin alkhairi ya suka dangana shi da Allah gurin sharri ya suka dangana shi da mutanen ƙasa yace akwai ladabi a tare da su akan wannan ga- a- bayani sai mi gaba wa anna minna وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك na'am كنا طرائق قددا
ya ci gaba da cewa wa anna minna salihuna lalle mu a cikin mu aljannu a cikin mu akwai managarta mutanen kirki wa minna duna zalik kuma akwai wanda ba salihuna ba akwai miyagun iya kunna qara'ika kidada mu mun zamanto tsariƙoƙi ne kididdigaggu aljannu da kuke ganin su nan gurin suna da gari duk abin da ka san muna da suna da suna da gari suna da motoci suna da kwalta suna da bainaye komai abin da kake gani suna da to hatta cikin aqida ma kana ji ta suka yi kunna qara'ika idada mu ai ɗariƙoƙi ne ƙidada kala-kala ibn kasir yake cewa a cikin aljannu akwai al- al- al- nasara akwai kiristoci kiristan aljani akwai yahudu akwai yahudawa akwai majus akwai majusawa kai kowanne akwai a cikin aljannu imam sha'abi al-mufassir yake cewa ya gamu da wani aljani a cikin tafsir ɗin shi fasa alahu sai ya tambaye shi ta hata hadhihi al-aya akan ƙarƙashin wannan aye yace kaga abin da ƴan uwanka suka ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tsara'ika kidada daga cikin mu akwai mutane managarta sannan kuma akwai wanda ba managarta ba mu ma ɗariƙoƙi ne ƙididdigaggu kala-kala sai ya tambaye shi ya ce fahal minkum nasara a cikinku akwai kiristoci na'am ya ce akwai kiristoci a cikinmu mana aljani ne kuma kirista ne ya ce fahal minkum yahud a cikinku akwai yahudawa kala na'am ya ce akwai yahudawa a cikinmu fa kala lahu hal inda kuma ahalul bid'a ya ce a cikinku akwai 'yan bid'a waɗanda suke alkhawarij da shi'a da ma- da da 'yan bid'a wanda suka kirkiro addini nasu yace akwai su akwai 'yan bid'a a cikin mu aljannin ma yace to a cikin 'yan bid'a wane ne mafi sharrin 'yan bid'a a cikin ku yace 'yan shi'a shi aljannin yake bada labari yace 'yan shi'a a cikin mu sune mafi sharrin sharrin 'yan bid'a to kun ga yanda muke raye haka suke rayo raye yanda muke da kaya haka suke da kaya sai dai mugun mu ganin su Allah ya sa wani kwakwanya a cikin idanunmu yanda bun mu gani baka ganin shi sai dai su suke ganin mu Allah ya ce innahum yarawnakum min haythu la tarawnahu su suna ganin ku yanda baku ganin su إنه هو قبيله من حيث لا ترونهم
na'am Hmm? innahum yarakum hi- huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi da kabilolin shi suna ganin ku yanda buku ganin su to kuma hallau ni'ima ce kamar yanda muke faɗi ko da yaushe ni'ima ce Allah ya bamu da ya rihe mu mu idanuwan mu gun mu ganin su eh mana kai ka huto da sassa halau ka ga mutum da ido ɗaya ko mutum da ƙaho ko da ƙafa ɗaya suna langa suna sha bayan duniya kaka ka gani a kauta da gudu na a yi nan yaushe ne aka wadi a bbc aljanu da suka kwashi wani suka kai shi cikin wata wata banki ya kwashi abin da yake so ya ji tsoron allah ya ki ɗauka sai da sai da aka zo aka buɗe aka isko shi duk ya faɗi abubuwa abu da yawa yana abuwa bankin ta mushi kyauta aka hudda shi aka maida shi ƙauyensu da wanda hallau na biyu wanda aka faɗi cewa ya huto sallar asuba wata mota ta tsaya kawai aka shiga ana ta tafiya bai san ba inda za a sai aka cewa ɗan amurka su huto sai wai zugo wasu sun huta aka huce ɗan makka su huto wai ga wasu sun huta ɗan ina ne kewayen duniya sai gashi kawai a can wata ƙasa daban australia ko ina ne aka je gurin da sahi kawai ya huto sallar asuba al'amari ne na mamaki ana samun shi Allah Allah raba mu da su shi yasa addinin musulunci ya baka dama kobi kayi addu'a Allah raba ka da irin wannan abubuwa addu'o'i aka koya mana ba tsubbace tsubbace ba addu'o'i aka koya mana addu'o'i rasulullah ya koya mana ba shirka ba duk wanda ya kuskura kuma ya mutu iya shirka bai tuba ba dan wuta ne inji Allah ka ji wannan magana ko in ka mutu kana shirka kana tsahi Allah ya ce kai dan wuta ne bai maka gafara إنه آية من تلك يشرك قرآنية.
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ku sani duk wanda ya mutu ومأواه النار duk wanda ya mutu yana shirka ga Allah Allah ya haramta mushi shiga aljanna kuma makomar shi wuta ce Allah kiyaye wannan kenan wa anna lamma sami'na alhuda na'am wa anna zanna وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا wa anna zanna mu mun yi zatan zatautin wannan tabbataswa ne yaqini ne mu mun tabbatas allan nu'jiz Allah fil ard ba zan mu iya tsere ma Allah ba a bisa huskar kasa walan nu'jizahu haraba ba za mu iya tsere mushi ba mu koye wani guri inda ba zai same mu ba shi Allah wa anna lamma sami'na al-huda وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به na'am فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا
kaga nan haraba shi Allah mai iko ne akan mu wa anna lamma sami'na al-huda mu lokacin da muka ji shari'a amanna bihi mun yi imani da shi faman yu'min bi rabbih kuma duk wanda ya imani da ubangijin shi ga ubangijin shi fala ya khafu bahasan wala rahaqa magana ba ta aljanun ba mu kare ta ba wa anna naw- nawa muke da su anna nawa muke kun kasa kun kun tsaye da lissahin ko fala ya khafu bahasan ai ba zai ji ba tsoron a zalunce shi a kwace mai ladan shi a'a duk wanda ya ji tsoron ubangiji shi bai tsoron a zalunce shi ranar lahira ladan shi a cike yake wala rahaka eh, min aj- a za- a kwace mai ladan shi ko a zalunce shi duka ba zai samu ba wannan wa anna minnal muslimuna وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون na'am فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا
wa anna minnal muslimuna lalle a cikin mu akwai musulmi wade ne ya magana da su can aljannin suka ce a cikin su akwai musulmi tantagariya ahli sunna wa anna minna muslimuna wa minna duna wa minnal qasituna kuma akwai ja'irai azzalimai faman aslama duk wanda ya sallama ya musulunta ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah fa ulaika taharraw rashada wannan sune suka yi taharraw suka nemi suka nemi rashada shiriya ga Allah wa ammal qasituna وأما su kuma azzalimawa.
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا amma su kuma azzalumai su ne alƙasituna a nan, fakanu li jahannama haƙaba za su zamanto itace wanda za a hura wutar jahannama. To zauwa nan, aya ta goma sha biyar an inda magana aljanna. Zaka ga wa'anna, wa'annahu, wa'annahu su goma sha biyu ne. Hannan gurin bayani ake na aljannu. amma daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala zai shiga bayani ga mutane yanzu mun yi da bayanin da aljannu suka yi abinda suka jiyo da gwagwarmayar da aka yi da hana su hana su labarin sama yanda kuma jibril in zai kawo wahayi yanda Allah yake sa mala'iku gaba da gare shi da bayan shi da ko ina mala'iku su tsare jibril shi kadai ya isa ya wuce za mu zo kan ayat tana ciki a cikin wannan sura amma duk dai a tsare Qur'ani kan wata magana ta shige shi wanda ba magana Allah ba wa Allah wastaqamu وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا
me yasa لنفتنهم فيه na'am فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا sake dai wannan aye linaftinahum fi wa man yu'rid ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا
daga nan gurin Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin jama'a gaba daya yace wa Allah wastaqamu ala tariqati lalle da sun tsaya ga baki tsaya akan tariqa hanya wadda take ta fajirci hanya wadda take ba ita ba Allah yake so su tattaru gaba daya su tsaya akan tariqar da Allah baya so la'asqainahum ma an gada kada mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka a gurin su wanda za su yi aiki da shi ya kaji fasarar nan wannan kuma wannan bayanin shi yake fassara ayar da Allah subhanahu wata'ala ya ce walau annahum aqamu taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah kuma subhanahu wata'ala ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi فتعنا عليهم أبواب كل شيء dakata daga nan gurin da sun tsaya muka ce akan hanyar da ba ita bace gaba daya da sai mu ba su ruwa su sha linaftinahum dan mu jarabce su ma an gadaka ruwa mai yawa nan kuma a cikin suratul an'am ku duba aya ta hudu Allah ya ce falan ma nasu ma zikiru bih yayin da suka kibin abinda ake musu wa'azi da shi fatahana alaihim abwaaba kullu shay sai muka bude musu alherin komi aya ta fassara aya haka malamai suka fassara wannan aya fassara ta farko da sun tsaya akan ɗariƙa gaba ɗaya ɗariƙar da ba Allah bai sabko ba hanya annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce da na buɗe musu ruwa ko ina mai albarka sai Allah ya ce ana falan ma na su ma tukiru bi yayin da suka kibin suka manta da abin da ake musu wa'azi fatahana alaihim abwaaba kulli shay sai muka ba su alheri ƙohohi na alheri na komi hatta idza farihu sun lok- har lokacin da suka ji daɗi bima otu da abin da aka basu sun ji daɗi sun hau suna ga kawai sun isa sai Allah ya ce mi daga أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون akhadnahum batat bagtatan fa idahum mublisun barade sai mu kama su sai mu damke su ba a bisu shirya ba me ake so ka fahimta anan inda duk duniya za su haɗa akan abin da Allah baya so Allah sai ya ƙara muku albarka ta duniya na'am Allahu akbar in Allah ya buɗe muku albarkai sai ga dangadan kun more kun baje kun hole sai Allah ya kama ku kaji fasara wannan ko to mu komo walau mu komo mu komo kan aya wa Allah wastaqamu ala tariqati aida sun tsaya akan hanyar tariqa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan fasara ka sani ko ai da mun mun ba su ruwa mai yawa mun ba su abinci linaftinahum don mu jarabce su Li- linaftinahum don mu jarabce su a cikin wannan kyautar da aka ba su wa man ya'rid an zikir rabbi ku sani duk wanda ya bujirce daga ambaton ubangiji shi ya sulukuhu azaban sa'ada Allah zai sanya shi azaba shakan mai tsanani wannan fasara guda biyu duka malaman tafsiri sun yi ta kowace fassara ka bi kuma haka take zawa da ta ɗariƙa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yi biyayya sai Allah ya buɗe ma ko kuma da sun tattaru gaba ɗaya akan Allah abin da bai so Allah kuma sai ya ƙara buɗe musu sai sun bole sun saki kawa sun saki jiki sai Allah ya damke su ya kama su kun fahimta wannan ko sai Allah ya ce mai wa annal masajida وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
dakata daga nan gurin. Lalle masajida lillahi na Allah ne, fala ta du'u ma'allahi ahada, ka shaidu ku kakku yi kiran kowa in ba Allah ba. Wannan aye abu na farko abin da za mu ce, ba ita ba ce addu'ar shiga masallaci. Eh, za ku ga da yawa daga cikin mutanenmu in za su shiga masallaci, daga sun shiga wa'annan masajida lillahi fala ta du'u. Wannan ai ka yi bidiya, ka kirkiro abin da annabi bai koya ma ba. annabi ya koya mu mu addu'a shiga masallaci zaka shiga da kawar dama kace bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah allahumma ghfirli waftah li abwaab rahmatik akwai sauran ma akwai sauran sauran sau- sauran addu'o'in kuma in zaka huto daga cikin masallaci wannan addu'a shiga ce in zaka huto kuma ita ce dai addu'a zaka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ghafirli waftah li abwaab fadlik wannan ta hutawa ce da zakka shiga masallaci ka nemi Allah ya bude ma kohohin rahama da zakka huto ka nemi Allah ya bude ma kohohin arziki wannan ita ce addu'a shiga masallaci amma ba ka zo shiga masallaci ba ka ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ba haka nan bane ba wannan aya ce kawai ka karanta ko ba a ce baka karanta ta a wannan guri akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu fahimce su wanda ba a yin su a shiga masallaci a cikin masallaci ko a gurin lokacin da zaka shiga cikin masallaci a cikin masallaci misali in gaya muku a cikin masallaci an hana cigiya duk wanda ya cigiya a cikin masallaci annabi ya ce ku ce mai Allah sa kakka samu in ka ce Allah sa kakka samu kuma kai ka samu lada. A cikin masallaci ba a cigiya, daga mutum ya yi cigiya a cikin masallaci, duk wanda ya ce mai Allah sa kakka samu, to ya samu lada. eh a- ai sai dai ayi faɗan annabi ya ce annabi ya ce a ce mai haka nan in ka yadda abinka a masallaci ba ka zo shigowa masallaci ka ce Allah babu wanda ya ga kile na na moto ko babu wanda ya ga kaza na na yadda kaza duk wanda ya ce Allah sa kakka samu ya samu lada akwai abubuwan da ba a yin su a cikin masallaci haka al'amarin masallaci ya zo to haka wannan aya ba ita bace ba aya ta addu'a shiga masallaci addu'a shiga masallaci kamar yadda muka faɗi zaka shiga da kahon dama kuma kayi seti tun daga zauwarka wacce ce kahon damai wacce ce kahon hagubkin ba sai ka zo ba kohon masallacin ka dinga duba wacce ce sai ka daga ka fara shiga da wannan har wani ya tsinka yake ce wannan miye yake a kohon masallaci duk inda aka ce ka shiga da kawar dama zaka seti zaka yi kana tafiya kana zawwa ka san kawar da zaka fara sawa ban daki aka ce ka fara shiga da kawar hagum in zaka huto ka huto da kawar dama to kaka zo kofar ban dakin kana duddubawa da kyal ka daga ka- ka tsallaka ka shiga da kawar hagum ne daga wani ya ganka zai ce to ka shi shi kuma kai ko neman lada ne kake a'a seti zaka yi masallaci ka shiga da kawar dama ka karanta wannan addu'a in zaka huto ka huto da kawal hagun ka karanta wannan addu'a haka suka zo a sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sai bayani na biyu wa annal masajida lillah masajid wasu malamai suka ce ana jam'i ne na masallatai in ka fassara ta akan masallatai lalle masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahada kada kai kiran kowa tad'u kin wannan ana nihin ibada kada kai kiran kowa a cikin masallaci akan ibada sai Allah kada kai ibada kowa a cikin masallaci sai Allah ba kira ba na wani ka shigo kai namiji taso mu dai wannan ba shi ba ake ne a'a ana kirin ana nihin ibada kenan kai kiran sunan mutum ba shi in ba ba ibada bace ba wannan ba shi ba ayat take nihi fassara ta farko wasu malamai sun tayi akan almasajid ai jam'i ne na na na na, na, na mafasil gabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umurce ni in yi sujada akan gabbai bakwai to wannan gabban naka wanda kake sujada na Allah ne babu wanda ya saka mai wani aiki da su na dukawa na aiki na sujada na ruku'i na dukawa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda suka ce mafasil ake ne da wannan masajir ɗin, ina ne guraren sujada guda bakwai, da hannu da hannu, haka ne guda biyu kenan, da gwiwa da gwiwa nawa kenan, hudu, da ƙaretin ƙawahuwa guda biyu, wanda zai ka kawo ƙawahuwan ka kayi sujada, ka game su, kuma ka yatsotsin su kalli alƙibla. ba ware kawahuwa ba ake yin an yi sujada a'a game su kake yi ka kawa su yatsotsin su kalli gabas su ma yanda in in in kana tsaye tsayuwar sallah baka tsayuwa ka ware kawahun haka kai tsayuwar gwaman jaki ba haka ba ake yi eh kamar goliye ba haka ba ake tsayuwar sallah zaka karkato kawahuwan naka su ma su yi seti su kalli gabas haka in kai sujada zaka game su daga bayanka kuma ya so sun ka kawa su su kalli alƙibla an fahimta da kyau ko to su masajid din nan shidda kenan tukwana goshi da hanci su ne na bakwai goshi da hanci tare suke ba a sujada ka ɗage hancinka sai goshinka a ƙasa a'a sai ka tabko shi da goshin da hancin sun gamu gaba ɗaya wanda suka ce mafasil ne abu da yawa imam na'am ku duba ma cikin ihya sunna wa ihmadul bid'a littafin da wannan shehu dan fodiyo ya rubuta yake cewa mutlaq inhina'ur ra's inda tahiyyati haramun ko yaya kai shishitta kanka a gurin gaisuwa yace haramun ne wannan shehu dan fodiyo ma ya rubuta a cikin littafin shi littafin shi da ake ce ma ihya'u sunna wa ihmadul bid'a littafi ne na Sheikh Usman dan Fodio lokacin da Ja'far ya kaura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su hijira ta farko zuwa Habasha lokaci yayi suka ci abinda muka yi daidai Allah ba mu lada gobe mun ji wannan kisa insha Allah abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya da bid'a ƙarya ce da bid'a ce Allah ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka yassara musu ya Allah wanda suke neman jari Allah ka ba su daidai su wanda ba shi ya mamaye Allah muna roƙonka a wannan dare Allah ka ba su abin da za su biya ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu da ƙasashen musulmi gaba ɗaya bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين